الرحمن الرحيم يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر ينا من بياني أكن الموسم الثاني الموسم الثاني ده قوة الشكرة زوا نوا ثلاثين دبيغ الموسم الثاني وينا من بياني يا يكما تمشين يتشجاجيا ونّا kuma alhamdulillah duk kusan ga a wannan matakin ake mala ya ce fasabara sabara ya ce ya kai matashi wanda kake waɗannan shekarun asabara sabara na hore ka da haƙuri na hore ka da haƙuri fasabara sabara na hore ka da haƙuri na hore ka da haƙuri fa inna sa'i yasbiru ala nikahi domin mutumin da ya kasance yana ƙoƙari yasbiru ala nikahi zai yi aure zai yi hakuri game da aure ma kaunihi shabban duk da kasancewar shi matashi shadida sabqi mai tsananin gaggawa amma kuma zai iya hakuri ya kama kansa ya aure kun ga nan fa ya ce ne fa sabara sabara fa inna ta'i yasbiru ala nikahi ba yasbiru ala nikahi ba akwai sabara ala eh sannan akwai sabara an sannan akwai sabara fi sabara ala ya yi haƙuri har ya kai ga matakin aure domin matashi yana da sha'awa to ya yi haƙuri har ya aure fa yuqalu lahu ahsanta har ya kai matsayin da za a ce masa ahsanta ka kyauta fal yasbir shabu matashi dai ya yi haƙuri liyuqala lahu domin a ce masa ranar lahira haza yawmukum alladhi kuntum tu'aduna ko Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum alfaza'u alakbar wa tatalaqahum almala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun har a ce maka haka هذا يومكم الذي كنتم توعدون wannan ita ce ranar ku da ake muku alkawari saboda haka ga kun zo ta inda aka ce za a ba mutum mata hurun i cikin abun farin ciki Allah ta'ala ya ce ka amsalin lu'lu'il maknun ka amsal al-lu'lu'i sun yi kama da lu'lu'u al-maknun wanda yake cikin kwasfarsa kai zaka bude kayanka kai zaka bura bude kayanka kwai ne aka baka shi yasa a wata ayar Allah madaukaki ke ce bihun ya ce su kama ƙwayaye ne kai za ka ɓara kayan ka kaci ba wanda a wata ayar sai Allah ya fito da abin ɓalo-ɓalo sai ce lam yatmis hunna in sun qabalahum wala jannun kafin kai da aka baka alhuru da inu to ba wani wanda ya taba taba su ba wanda ya taba takas su yi kwanci aure da su babu kai ne na farko to mutum ya haƙuri da haka yi haƙuri ya tsaya har yi aure bai aikata alfasha ba to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi ya zama cikin waɗanda za a ce haza ya mukum alladhi kuntum tu'adu sannan matan mutum da ta bi shi a duniya suka kyautata ma juna suka bauta ma Allah tare to idan suka mutu ranar lahira ita ce za ta zama shugabar matansa na alhurul ain kaga wata falala وليهذر زلله في الشباب ما ليش متاشي يوجي زلله karkace wasa da zame wasa fi shababi a halin kuguciya na manta ban faɗa mana ba lafazin ashabab lafazi ne da ke da ma'ana biyu ma'anoni biyu ana ce ma ashabab kuguciya ita kanta ana ce mata ashabab ai shi ne wancan mawaƙin ya ce walla shababu hamidatan ayyamuhu law kana zalika yushtara aw yarji'u الشباب أي الحداثة قوشية حالي نمتا سنتكا كما شيني أي حيحاتي شيني شيني شيني لا إن إن إن الشباب والفراغ والجدة الشباب أي الحداثة صدق أنا شيما مرحلة إذا كنت الشباب مرحلة الشباب أي مرحلة الحداثة متاكين قوشية سننكم الشباب جمع جمع شاب جمعين شاب shab kwara ɗaya a shabab jami'i mun gane ina jin shauki shauki ya amfani da shi a matsayin jami a wani baitinsa yake cewa kulli shababil yau maburika garsuku da natil kutufu wa zullilat tazlila azbir limanu gadan ya kudu waduhu ko وردا على الوادي الظليل على الوادي السعيد ظليلة قل للشباب اليوم بورك أحدكم غرسكم يتي قل للشباب تيلا متاسا اليوم بورك غرسكم يو شوكا دكوك ألا متى البركة دنت القطوف domin lokacin tsinkan ya zo ya zo sannan kuma wa zullilat tadlila sannan gashi na an yi mai inuwa komai ƙasa-ƙasa za ku iya tsinkowa to kaga a shabab kenan to kun ga nan ya ce wal yahdar zalalahu fi shababi mutum ya guji zame wasu a cikin mataki na kuruciya fa inna haka aibin qabihi kaman aibi ne qabihin mummuna fi sil'atin mustahsanatin a wani kayan haja mustahsana wanda kowa ke so mai kyau amma kuma sai ga aibi a ciki kuciya mataki ne mai kyau mataki ne ya faɗa mana cewa shine khairul mara'i shine mataki wanda yafi kowanne a cikin matakan rayuwar ɗan adam to amma kuma idan mutum ya je ya aikata wani abu ya samu zaniye sai ya zama masa ka aibin qabihin sai ya zama kamar wani aibi ne mummuna amma ne fi sil'atin mustahsanatin a cikin wata haja wacce take kyakkyawa ga haja ce ne kyau amma yanzu misali sai ka zo kawai za ka sai wani abu kamar misali za ka sai mota misali mutum zai sai mota ko zai sai mashin ga shi a fili ne kyau malam sai kawai ne baka nake sai zo sai ce masa haka siye shi sai ce injin shi matacce ne ga shi a fili ne kyau a silatul mustahsana amma ne ma'aibin qabihin to haka kuruciya take idan mutum a yi sakaci ya lalace a wannan ya shiga shirme shi ke nan kuma sai kurucin ta ta zama ba ta da kyau wa man zalla min shababi fal yanzu aina lazzatuha wa man zalla duk wanda ya zame min shababi cikin matasa fal yanzu aina lazzatuha to sai ya tambaya ina jin dadin yake jin dadin lokaci ɗaya ne wa hal baqiya illa hasaratuha ad-da'imatu shin akwai abin da ya ragu ga mutum illa hasratu hafa ce da na sani da bakin ciki adda'imatu wanda zai zama masa dawwamamme allati kullama khatarat lahu wanda duk lokacin da tunanin wannan ya taso masa ta'allama sai ya jira dadi a cikin zuciyarsa fasara dhikruha uqubatan sai ya zama tuno wannan alfashar da yayi sai ta zama masa uquba sai ta zama masa uquba azaba Allah zai ta masa a duniya tunanin sai ya rikici mun gane ai saboda haka lazza ce wadda take ba da'ima ba lazza ce dan kaɗan lokaci shi kenan ta zo ta wuce amma shi dan kuma yana nan shi kuma sai ya zo abin nan abin nan ya surru muqlatahu ma darra muhjatahu la marhaban bi sururin ada bi darar ka gani ko ya surru muqlatahu idan sa yana jin daɗi da abin da ma darra muqlatahu abin da yake cutar da zuciyarsa ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور باب مرابا تبدا farin cikin da adabi zarar ya dama mutum da bakin ciki kun gani ko ku kalli annabi yusuf alaihi salam da annabi yusuf alaihi salam ya haƙuri sai gashi kaga malamai suna faɗi annabi yusuf alaihi salam daga baya sai mata aziz gari ya zama nashi na farko ya da ya zama gari nashi ne ya zama shi ke da gari sannan mata da kan suka zo suka bayyana da kanta ce al'ana hafhafa al-haq ana rawatu an nafsihi fasta'fama ce wallahi yau gaskiya za ta fito fili ni na neme shi ba yi da laifi rashe ma ta ce zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaydal kha'ini shi dan ya san cewa ni ban yaudare shi ba ko da bai nan din nan ni ba wai ba wai na so bane a je da shi gidan yaron nan ban so ba to aka ce daga baya gari ya zama nasa sannan kuma bayan haka aka ce shi aziz din ya mutu sai kuma annabi yusuf alaihi salam ya aure ta sai kuma malaman tafsiri saboda su kara ma abin kawa sai ce shi dama wannan aziz din to dama shi bai da lafiya bai iya saduwa da mata ba saboda haka bai taba saduwa da ita ba saboda ka annabi yusuf alaihi salam ya aure ta a matsayin budurwa duk dai dan a kara ma abin kyau eh tunda ba nassi bane ya zo da shi shine abin da nake nufi da haka mun fahimta to shine wannan so da mutum ya rika tunowa sakamakon da zai samu kullama khatarat lahu duk lokacin da wannan abin ya tuno masa a zuciyarsa ya fado masa a zuciya ta'allama sai ya ji radadi fa fara dhikru ha uqubatan sai zama a tuno wannan abin da ya aikata mara kyau sai zama masa azaba a duniya azaba a duniya sai dai in ya tuba wa man kharaqa thawbat tuqa duk wanda ya yayyaga tufafin tsoron Allah da Allah ya sa masa to bi ali khali'in bi a sai a je a sai da shi sai a sai da shi li khali'in sai a sai da shi ga sai a sai da shi danginsa su ce ba ruwansu da shi sai ya zama wawa sai a miƙa shi ya zama a hannun wawa bi a li khaliqin sai li khali'in sai a sai da shi a hannun wawa kawai ya zama bai da amfani wal maqsud wannan wajen haka yake ne taqiqin littafin yace yace saqata bil asli yace ba san kome a wajen ba saboda haka mu ma haka zamu bar shi mun gane wa man kharaqa thawbat tuqa duk wanda ya keta tufafin taqwa ai shine Allah ta'ala ya ce wa libasu taqwa zalika khair ko yace idza al-mar'u lam yalbas libasan min at-tuqa tajarrada uryanan wa in kana kasiya idan mutum bai sa tsoron Allah tufafin tsoron Allah ba to ko ya san manyan kaya sai mutane su ganin shi tsirara قال الجنيد رحمه الله أبو القاسم junaidu saliku ya faɗa mun san ai aljunaidu ko aljunaid shine muhammad ibn aljunaid al-baghdadi al-khazzaz abu al-qasim shine shine shine shine shine muassisin makarantar sufayi amma shi lokacin da ya assasa wannan makaranta ta sufanci ya ce mazhabuna hada muqayyadun bil kitabi was sunnati faman la yahfazu al-kitaba wala sunnata fala yaqrabanna madhhabana ya ce wannan mazhabin da muka kafa na sufanci to mun kayyade shi ne da alkur'ani da sunna duk wanda bai san qur'ani ba bai san sunna ba kai ya zo wajen mu mun gane to amma daga baya kuma yan fashi da yan damfara da mutanen banza suka shiga ciki shikenan sai zama kowa da aqidar kowa da mazhabin kowa da da dariƙar shi ko shine sai ke cewa law aqbala abdun ala allah alfa sanatin da a ce bawa zai ta fuskantar Allah alfa sanatin shekaru dubu sun ma'arada an hulazatan sannan kyaftawa ido ɗaya kawai sai ya kau da kai game da barin Allah kanan da zai fatahu aksaru min ma hasala lahu to da abin da ya rasa nan sai ya fi abin da ya sama yawa wato abin da yake nufi yana nufin nan kada ka sake ka tsinci kanka a wani lokacin da za ka fita daga cikin tsarin Allah إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب شي شي amma wannan magana ta kuma an kakalle ta wani waje za ta iya saba ma wasu nasusa domin mutumin da ya tuba mutumin da ya tuba Allah madaukakin sarki na karɓar tubarsa kuma ya karɓi tubarsa ya saka masa da wani alkhairi kaga illa man taba wa amila وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وكان بعض السلف رحمه الله تعالى يقول ɗaya daga cikin magabata Allah ya ji kansa yana cewa wajidtu law anna yadi quti'at yace wallahi na so a ce an yanke min hannuna a guntula hannuna wa ufi li an zunubi shababi daga ta sanadiyar guntule min hannuna na ce a yafe min zunuban da na aikata a lokacin kuruciya ai bahaushe yace kuruci dangin hauka الشيخ القرضاوي حفظه الله أشكل شافنسا الصحوة الإسلامية من من المراهقة إلى الرشد يا كاوس مميزات الشباب مميزات الشباب متى شدينا دوأنا كاجد يسكي أقيمي أقي تقديم العاطفة على الأقل duk matashi sai ka same shi atifa ta fi masa ƙarfi fiye da hankali atifa ne atifa atifa duk abin da ya taso ma mutum a zuciyar shi na sha'awa ko na so ko na ki kaga wannan yana cikin mumayyizatu marhalati shaba sannan akwai quwwatu ash-shahwati al-ghariziyya sannan a wannan matakin mutum sha'awarsa na da ƙarfi kaga wannan khasisa ce daga cikin khasa'is na wannan marhala sannan na uku daga cikin waɗannan khasa'is din shine mai hubbu at-taqlid li najmin min an-nujum duk matashi sai ka same shi yana son ya kwaikwayi wani idan ga wani tauraro daga cikin taurarin duniya to sai ka samu matashi yana da wanda ya kama idan Allah ta'ala ya sa mutum ya zama mai tarbiyya sai yana kokarin kwaikwayo wani ma wani wani masanin Allah a irin wannan matakan ne kake jin mutane na sa kansu sunaye yi a irin wannan matakan ne zaka ji wani ya kalli wani sai ce shi su shi shi ne wani ya rika yin irin nashi ko yanzu yin wannan da kuke da su akwai ibn hazmin akwai wani akwai bin baz akwai wani albani ko duk ba waɗancan din na gasken ba ne fa wani usaimin da akwai su a waɗannan suka birge su a rayuwa suna kwaikwayon su kaga akwai su akwai wanda na san ana ce mishi karbawi da to duk kaga akwai su to sannan ka koma gefe guda wanda Allah bai masa gamtakatar ba sai ya samu su shaidanu waɗanda Allah kila ma la'ane su sai ya kwaikwaya su sai ya rika sa ma kansa sunan su ya rika yin irin shigar su ya rika yin irin askin su ya rika irin sa wandan su duk matashi yana da wannan yanzu akwai mata akwai wanda zaka gansu zaka zaka ganshi yanzu an ka tambaye shi to kai wannan sabula wandan da kake ta baya me me me shi ba zai ce maka ga dalilin shi ba to kaga sau da aka matashi yana da wannan to shi ne wannan ɗaya daga cikin magabata yake cewa wajittu nasu law anna yaji quti'at ina ma dai a ce a guntula hannuna wa ufiya li an zunubi shababi sai a yafe mini zunuban da nayi lokacin ina matashi lokacin da nake halin kuruciya kowa yana da wannan ai mutum ya tsaya ya tuna zai gani قال المصنف رحمه الله الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يشي قلت يوما في الوعظ لا تأفئي وترانا أوعزي أيها الشاب يا كيمة تاشي يا كيمة تاشي أنت في باديتين ka ɗauka cewa kai kana cikin wani ƙauye ne an tafi badiyatin ka ɗauka kana cikin ƙauye ne wa ma'aka jawahiru nafisatun a tare da kai kuma akwai wasu duwatsu masu tsada su ne jawahir duwatsu masu tsada kamar lu'ulu'u ko yaƙu ya waƙi ko zubar daju duk abin da ne ko tagulla duk duwatsu ne waɗanda suke masu daraja turidu an taqdima biha ala baladi kana son ka tafi da ita zuwa wani gari binni akwai kalmar da ya kara ya ce aljara mai taƙiƙi ya ce kaza bil asli haka ta zuwa asali amma ba ta da wata ma'ana ya ce turidu an taqdima biha ala baladi kana son ka kai wannan duwatsun naka wani gari binni ka siyar fahazar an yalqaka gara'ul hawa ya ce to ka sani ka guji an yalƙa ka zararul hawa kada rubi na son zuciya ya ja ka menene wannan nafa'is a jawahir nafisa din su ne damammakin da Allah ya baka a matsayinka na matashi kaga na farko Allah ya baka kaifin kwakwalwa to ka kiyaye wannan kaifin kwakwalwa ka yi alkhairi da shi Allah ya baka karfin sha'awa tsara wannan sha'awar ta ka ce Allah ya baka matarka jawahir nafisa eh da sauran waɗannan abubuwan da aka lis abubuwan da suke Allah ba matashi bai ba wani wanda ba shi ba fayushtara ma ma aka biduni samani har ya je a siya abin da kake tare da shi biduni samani ba tare da dukiya ba ka je ka siyar ba komai ka ga maka kamun ga kenan fa innaka idza qadimta albalada ka sani idan ka je wannan garin wa ra'aita rabihina kaga masu riba kulta sai ka ce ya hasarata alama fadatu fi billahi za ka koma kana cewa ya hasarata ya da na sani na alama farrattu a game da sakacin da na yi fi billahi ta bangaren Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya kamata in yi ma Allah ban masa ba mun gane ka guji wannan ka yi kokari ka rike kayanka masu tsada ne ta yadda in ka je gari za ka ci riba ka dawo da riba mai yawa ba ka je ba shi kenan sai ka zo kuma sai ka dawo kana ya hasarata alama farzattu ya kashe di ya kai cuna ya da na sani na alama farzattu a game da sakacin da na yi fidan billahi ta bangaren Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntu lamina sakhiri duk da na zama cikin masu izgili to kakka zama haka ka tsara wannan kayan naka kakka sace ka siyar sai da kuɗi ne tsada sannan wa qala rahimahullahu shi'ran al-imam al-jawzi ya faɗa a cikin waka yace amma shababu fa zulmatun lil muhtadi wa bihi dalalul jahil al-mutamarridi laysa alladhi taraka adh-dhunuba mushayyaban كالتارك لها وقت شعر أسود فافرح إذا جاهدت نفسك صابرا يا صاح سحت اللهو يا نار اخمدي اغنم مديحة يوسف في صدره واحذر بعجل عادم في المفسد لولا اجتباه لكان شيئا فاضحا يؤصى فيا لك من حزين مقبل فاقمعه بالصبر الجميل ودم على ودم على الصوم الطويل فإنه كالمبرد واغضض جفونك عن حرام واقتنع بحلال ما حصلت تحمد في غد ودع الصبا فالله يحمد صابرا يا نفس هذا موسم فتزودي الصبر عن شهوات نفسك نومة فامتد فامتد غالب شهوة لم ترقدي تحمد هناك إذا حواك تركته يا سعد تسعد بالمعاش الأغغد إن شئت ميل الفخر تصبر واصطبر إن المفاخر في الطريق الأبعد هذا هو هذا ko a biya ne amma shababu fa zulmatun lil muhtadi amma shababu fa zulmatun lil muhtadi وبه ضلال الجاهل المتمرد وبه ضلال الجاهل المتمرد وبه ضلال الجاهل المتمرد وبه ضلال الجاهل المتمرد ليس الذي ليس الذي ترك الذنوب مشيبا ليس الذي ترك الذنوب مشيبا ليس الذي ترك الذنوب مشيبا ليس الذي ترك الذنوب مشيبا قد قد تارك لها وقت شعر أسود فالثالث لها وقت شعر أسود فافرح إذا جاهدت نفسك صادرا فافرح إذا جاهدت نفسك صابرا يا صاح صح في اللهو يا نار اخمدي يا صاحب في النار يا نار مجد فافرح إذا جاهدت نفسك صادرا فافرح إذا جاهدت نفسك صابرا يا صاح صح في اللهو يا نار اخمدي يا صاحب صحب الله يا نار مجد اغنمدي حتى يوسف اغنمدي حتى يوسف في صدره إن صدري حتى يوسف في صدره واهذر بعجل و- و- و- واهذر تعجل آدم في المفسد وأبدت عبد آدم في مسلم واهذر تعجل آدم في المفسد وأبدت عبد آدم في المسلم لولا اجتباه لكان شيئا فاضحا لولا الشباب لكان شيئا فاضحا يعصى فيا لك من حزين مقمد يوصاف يا لك من حزين مؤمن أما الشباب أما كاغا قوتيا فظلمة تدهوني دهوني قوتيا دهوني للمهتدي جميني من شريعة sai ya zama duhu mutum ya kasa gane ina zai je dole sai sai ka samu murshidi kana bukatar murshidi wa bihi dalalul jahili sannan a wannan matakin akwai bata ta jahili wawa almutamarridi wanda ke da tsaurin kai da saban Allah shine almutamarrid laysa alladhi taraka dhunuba mushayyaban ba daidai yake ba mutumin da ya bar zunubi mushayyaban bayan ya tsufa sai bayan ya tsufa ya tuba kattariki laha kamar wanda ya bar zunubi fi waqti sha'rin aswadi a daidai lokacin da gashin shi yake baki wulik ba ya ce ka faka mashibu ra'sika min nadirin yughalibu launuhu launa sawadi ko launu sawadi lokacin da kake matashi amma an ka tsufafa sai ya zama mai fari ليس الذي ترك الذنوب مشجبا ليس الذي ترك الذنوب ba daidai yake ba wanda ya bar zunubi mushayyaban bayan an sa shi ya furfura fat ya koma kansa ya koma kamar azaba ka tariki laha kamar mutumin da ya bar zunubi fi waqti sha'rin aswadi a daidai lokacin da gashin shi yake baki wani daidai suke ba daidai suke ba wancan yana tunani ya kusan mutuwa wannan kuma yana cikin ganjin ƙuruciya shi fafra ka yi farin ciki idan ja hatta na saka idan ka yaƙi ranka sabiran kana ne haƙuri ya sahi ya kai abokin magana ta wannan ana ce masa tarhimi a nahau ai ya sahibi sai ka goge harfan ƙarshe sai ka ce ya sahi kana son ka kira mutum sunansa mansur sai ka ce ya mansu kana son ka kira mutum sunansa ja'afaru sai ka ce ya ja'afa kana son ka kira wata sunanta aishatu sai ka ce ya aishu haka manzon su ne ce ya aishu hadha jibril ya qara'u alayki salama ya fahi ya kai abokin magana na suh ka farka fil lahawi ka daina wasa ka farka daga wasan da kake ya naru ya ce wuta ukhmudi ki mutu wutar sha'awa wutar saban Allah mutu ignin madihata yusufin yusufa ne sai ce yusufin saboda waka shi ta yi zarura ce shi'iriya ignin madihata yusufa ka ci gaji ka kai sauri ka saman makanka irin yaban annabi yusuf fi sabari a irin haƙurin da ya yi annabi yusuf tabbas ya haƙuri ba yadda za a yi maka misalin wani matashi za a baka tarihin matasa a musulunci ba a faɗa annabi yusuf alaihi salam ba sai an faɗa annabi yusuf haƙurinsa a wannan mataki da ya tsinci kansa na sha'awa sai an kama ka annabi ibrahim alaihi salam shi ƙarama allah ya ce ƙwalu sami'ina fatan يذكرهم يقال له إبراهيم هذا النبي يوسف عليه السلام مع النبي إسماعيل عليه السلام فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قال لكم شي إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى في شيء يا أبت افعل ما تؤمر تجدني إن شاء الله من الصابرين أكتي ذا أينك النبي يوسف عليه النبي إسماعيل عليه السلام amma ya yadda kaga misali so da ka iznin madihata yusufa ka yi ƙoƙari ka samu irin yaban annabi yusuf fi sabrihi a cikin haƙurin da ya yi wa hadar ta'ajjul adamin ka guji irin gaggawa ta annabi adam alaihi salam fil mufsidi a cikin abin da ya bata shi abin da ya nemi ya bata shi ko amma Allah ne ya kaddara masa haka annabi Musa alaihi salam ya ce ya Adamu anta abuna allazi adkhalaka Allah jannatahu ce ya kai babanmu Adamu kai ne babanmu da ka shiga da da da da da Allah ta'ala ya shigar da kai aljanna akhrajtana kai ka fitar da mu min jannatihi ka fitar da mu daga aljanna annabi Adam alaihi annabi Adam alaihi salam ya ce ya Musa anta kalimullahi allazi istafaka bi kalamihi atalumuni فيما قدر لي قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة يتي يا كي موسى كي نفزا بان الله عند الله كي يحقق مغانا دشي يا زائف لا كغانو ونن با yanzu za ka zarge ni akan abin da Allah ya kaddara min kafin a halice ni shekara dubu hamsin shi kenan sai manzon sa ne ce fa hajji adamu musa sai annabi adam ya kada annabi musa a musu shi kenan saboda haka ka- ka guji ta'ajjul adami ta'ajjul gaggawa laulaj tabahu ba da dan da Allah ya ce faji tabahu rabbuhu faji tabahu ba da dan zaɓin Allah ba da ya masa la kana shay'an fadihan da wannan abin nashi da ya aikata zama abu mummuna wa asa adamu rabbahu farawa thumma tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada ka gani ko a can Allah madaukakin sarki kuma ya sa musu fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim al kalimat innan sune me qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin yace lakana shay'an fadihan yu'sa da wani abu ne da ya kasance mummuna usa wanda za a rika saba ma ma annabi adamu shi kansa a ciki shi ce fa ya laka min hazinin muqmidi fa ya laka yace kai wani irin min hazinin wani irin bakin ciki ne muqmidi wanda ke kona zuciya amma sai Allah ya zabe shi shi ya fi masa shi kenan Allah bai kama shi da wannan ba shi yasa malamai suke cewa zunubai sun kasu gida biyu akwai ma'asiyatu iblis akwai ma'asiyatu adama shi annabi adam da ya laifi ke ce me rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin shi ba annabi shi ba iblis shi qala rabbi anzurni ila yawmi yub'athuna kaga bambanci ko to Allah shi taimake mu